إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الحدي حدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد أتشي بركة تمنا ون مكرنتا ميتار البركة مكرنتر ابن تيمية يومنا رانا الحميس وتتدي لنا رانا هدوغ وتربيع الثاني hijira 1445 wanda ya daidai da ranar 19 ga watan 10 2023 miladiya karatunmu yau bangaren mustalahul hadis ne da muna karatu cikin littafin taisiru mustalahul hadis wallafar al-sheikh al-doktor mahmud ahmad al-tahan rahimahullahu ta'ala wanda wannan shine zai zama majalisi na 48 muna cikin albabun rabi babi na hudu na karshe a cikin littafin albabun rabi wanda yake magana akan al-isnadu wa ma yata'allaqu bihi da yake magana akan isnadi da abin da yake alakantuwa da isnadi darasin da ya gabata mun karan mun zo karshen fasalin farko karkashin babu yau da izinin Allah za mu tashi alfasul thani fasali na biyu wanda kuma shine fasalin karshe a cikin littafin duka wanda zai magana akan ma'arifatun ruwat sanin marwaita can ai magana akan isnadi a fasalin da ya gabata nan kuma za a yi magana akan ma'arifatun ruwat sanin marwaita da yake babin fasalin yana da ɗan tsawo so muke maɗauki ko da gaba ɗaya ne ya kawo gaɓoɓi har guda 21 ƙarƙashinsa duka suna da alaka da ma'arifatun ruwat sanin marwaita gaɓoɓi har guda 21 na farko ma'arifatun sahaba sanin sahabbai suna cikin marwaita na biyu ma'arifatun tabi'in sanin tabi'ai na uku ma'arifatul ikhwa wal akhwat sanin yan uwa maza da mata na hudu ma'arifatul muttafiq al muttafiq al muttafiq al muttafiq wal muftariq سنن المتفق والمفترق معرفة المتفق والمفترق نبيار المؤتلف والمختلف wato in mun zo kan kowace gaba za ka ji mai ake nufi da shi bayanin mai ake nufi da shi sai an yi dogon bayani wanda kuma kowace gaba za mu zo kanta mu yi bayani aka ba bukatar sai an yi bayanin kowace gaba daga nan da ina ana dai lissafa maka su ne ka san adadinsu na shida al-mutashabih na bakwai al-muhmal na takwas ma'arifatul al-mubhamat na tara ma'arifatul wuhdan na goma ma'arifatu man zukira bi asma'in aw sifatin mukhtalifa wanda aka ambace su da sunaye ko sifofi mabambanta na sha ɗaya ma'arifatul mufradat min al-asma wal kuna wal alqab wato sanin mufradat min al-asma da kuma alkuniyoyi da laƙubba na sha biyu ma'arifatu asma'i man ishtaharu da kunahum sanin sunayen wanda suka shahara da alkuniyarsu na sha uku ma'arifatul alqab sanin laƙubba na sha hudu ma'arifatul mansubin ila ghairi aba'ihim sanin waɗanda aka wanda suke dangantuwa zuwa ga waɗanda ba mahaifansu ba na sha biyar ma'arifatun nisab allati ala khilafi zahiriha sanin nisba dangantakar da take sabanin zahirinta na sha shida ma'arifatu tawarikhir ruwat sanin tarihin marwaita na sha bakwai ma'arifatu man khallata min athiqat sanin wanda ya samu ikhtilati daga cikin amintattun mutane daga baya karshen rayuwa kuma sai ya samu ikhtilati na sha takwas ma'arifatu tabaqatul ulama wa ruwat ta sanin tabaqat matakai tabaqa tabaqa ta malamai da marwaita na sha tara ma'arifatul almawali min ruwati wal ulama sanin waɗanda suke mawali ne almawali ko ya zama yantaccen bawa ko ya zama wanda yake da haɗin gwiwa da wata al'umma da sauransu suna kasuwa gida uku in mun zai can ma yi magana a kai insha Allah ita albannan din wanda za a kiran shi maula maula fulan yana iya zama yantaccen bawa ne yana iya zama a'a dangantuwa ne da ya yi ko kulla haɗin gwiwa da ya yi da wata kabila sai a rika danganta shi da kabilan ana ce masa maulansu kamar imamu malik ibn anas ana kiransa maula amma kuma ba wulaya ba ce ta yanci daga bauta mun je kan gabar insha Allah kwa ji bayani akai ko mutum ma yanzu haka zai iya dubawa in zai iya gane wani abu da kansa gaba ta ashirin ma'arifatu siqati wa du'afa min ar-ruwat sanan amintattu da kuma masu rauni daga cikin marwaita na 21 ma'arifatu autanin ruwaj wa buldani ta sanin garuruwan marwaita wato mazaunansu da garuruwansu wannan gaɓoɓin guda shida guda 21 a kansu wannan fasali zai tattauna to duk da zai takaita sosai za ka karatun kamar yana da yawa amma bai da wani yawa sosai saboda baya tsawaitawa inda ba sahabbai ba su kaɗai ne a gabar da zai tsawaita a kansu to kasancewar gabar tana da faɗi zan bi ta a gurguje mu sani mu gani muna iya kai ta in kuma mun ga lokaci ya ƙure sai mu sai mu yanke na farko shine ma'rifatu sahaba ko sanin su wane ne sahabbai awwalan na farko ta'rifu sahabi sanar da wane ne sahabi wato a sanar da kai ka san wane ne sahabi alif na farko lokacin a luga as-sahabatu lokacin masdarun bai ma'ana suhba sahaba a lugar larabci masdar ne kuma ya zo da ma'anan as-suhba abuta wa minhu sahabi wal musahib to daga gare shi aka samu daga ita suhba din aka samu as-sahabi sai a ce sahabi wato aboki was sahib ko ka ce as-sahabi ko ka ce as-sahib ويجمع على أصحاب وصحب أنا جمع سأكن أصحاب الصحابي جمع إننا أصحاب الصاحب جمع إننا أبنا أبنا أصحاب جمع إنسا صحب أبنا صحب الصاحب جمع إنسا صحب شنو يكي ويجمع على أصحاب وصحب كان أنا ين أنا mayar da su su zamo jam'i as-sahabi jam'in sai zamo ashab as-sahib jam'in sai zamo sahab wannan a loga kenan sai ce wa kasar istimalu sahaba bi ma'anar ashab to sai zamo amfani da kalmar sahaba ya yawaita amma ana ambatansa ne da ma'anar al-ashab wato abokanai kenan as-sahaba a lugar larabci ana amfani da kalmar da ma'anar al-ashab su ne abokanai ta wannan aluga kenan ba istilahan amma a istilahi idan aka ce wani sahabi ne wanda jam'insa as-sahaba shine man laqiya nabiyya sallallahu musliman wa mata ala al-islam walau takhallalat dhalika riddatun ala al-asah shine wanda ya hadu da annabi sallallahu musliman yana musulmi ya haɗu da shi yana musulmi kenan wanda ya haɗu da annabi alhali ba musulmi ba sai watakila bayan rasuwar manzan Allah ya musulunta to ba a ce masa sahabi sai ka haɗu da shi kana musulmi ko kuma ka musulunta a lokacin wa mata alal islam sannan kuma ya zama ya mutu akan musulunci da a ce mutum zai zai haɗu da manzon Allah yana musulmi kuma daga baya ya yi ridda ya mutu akan wannan riddar to shi ba a sa cikin sahabbai da zaran ya yi ridda za a cire shi daga cikin sahabbai mun gane walau ta khallalat zalika riddatun ko da ko ridda ta ratsa tsakankanin wannan alal asahi bisa magana mafi inganci misali ko da bayan ya musulunta ya haɗu da annabi yana musulmi daga baya kuma sai ya je ridda da ya yarda kuma sai ya sake dawa musulunci sai ya mutu akan musulunci shi ma dai za a ce masa sahabi wannan bisa ga magana mafi inganci shine shi alal asah kenan akwai maganar da take sabanin haka in mutum ya yi ridda to shi kenan sahabantakarsa ta warware to amma ba shine magana mafi inganci ba in ya yi ridda sahabantakar ta warware har zuwa lokacin da zai mutu akan ridda amma da zaran ya dawo musulunci kafin ya mutu to sahabantakar ta dawo mun gane inda ya mutu akan musulunci shi yasa ya ce alal asahi bisa magana mafi inganci to wannan shi ake shine ta'arifin sahabi a istilahi thaniyan gaba ta biyu ahammiyatuhu wa fa'idatuhu muhimmancin ilimi da sanin suwaye sahabbai wa fa'idatuhu da kuma fa'idar wannan mai fa'idar sanin sahabbai ka san wane sahabi ne wane ba sahabi ba ne cikin marwaita ka gane wanda yake sahabi da wanda ba sahabi ba me muhimmancin wannan me amfanin wannan ya ce ma'arifatu sahaba ilmun kabirun muhimmun azimul fa'ida ce sanin sahabbai ilimi ne babba mai muhimmanci mai girman fa'ida wa min fawa'idihi yana daga cikin fa'idodinsa ma'arifatul muttasil min al-mursal daga cikin fa'idodinsa akwai sanin hadisi wanda yake muttasil da kuma hadisi wanda yake mursal hadisi muttasil shine wanda isnadinsa ya sadu har zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mursal kuma shine wanda yake an samu infita'i zama an share sahabi tabi'i ya ce manzon Allah ya ce kaza to idan mutum ya ce manzon Allah ya ce kaza in ka duba kaga sahabi ne kenan hadisin ya zama muttasil in kuma ka duba kaga ba sahabi bane to ka san wani hadisin mursal tunda shi ba sahabi ba ne ya zai ce annabi ya ce tunda bai ga annabi ba mun fahimta wannan yana daga cikin fa'idodin sanin sahabbai a ilimin hadisi thalisan na uku bima tu'rafu suhbatu sahabi bima tu'rafu suhbatu sahabi da mai ake gane sahabantakar sahabi ya za a yi a gane wani sahabi ne yace tu'rafu suhba bi ahdi umurin hamsa ana gane sahabantaka da ɗaya daga cikin al'amurra guda biyar wahiya wanda wannan al'amuran guda biyar su ne attawatur na farko wato sahabin ya zama an samu dalilai wanda suke sun kai haddi na tawaturi da suka tabbatar da cewa wannan sahabin sahabi ne ya ce ka abubakar kama abubakar wa umar da umar an gane usman ali mubaqiyatul ashara al-washirin bil janna da sauran sahabban nan guda goma da aka yi musu bishara da aljanna kaga wannan ai ta hanyar tawaturi ba ka bukatar abin nan sai an gamsar da kai cewa abubakar sahabi ne ba ka bukatar sai an gamsar da kai cewa umar sahabi ne ba ka bukatar wannan saboda me saboda in dai har ka san tarihin musulunci to ka san sahabantakar wa'annan mutanen zaman su tare da manzan Allah da gwagwarmayar su tare da manzan Allah kuma su ne wa halifofin manzan Allah to wannan kadai ya wadatar da kai wannan kuma manzan Allah ya musu bushara da aljanna to kaga wannan ya zo mana ta hanyar tawaturi cewa su wane ne sahabbai ne ba na biyu a shuhura mutum ya shahara da wani abu wanda zai tabbatar da cewa shi sahabi ne ya ce ka dimam bin sa'alaba kamar shaharar da dimam bin sa'alaba ya yi wa ukasha bin muhsin da shaharar da ukasha bin muhsin ya yi dimam bin sa'alaba ya shahara da tambayoyi da ya zo wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama alwaƙidi ya ambaci wannan yake cewa bayan an gama yakin gwalalo ghazwatul khandaq غزوة الأحزاب غزوة الأحزاب bayan Allah ya tarwatsa ahzab sun watse sai zama farkon wanda ya kawo wanda ya tawaga tare da mutanensa ya zo wajen manzon Allah shine Dimam bin Dimam bin Salaba yake cewa manzon Allah yana zaune tare da sahabbai suka ce sai ga wani mutum ya zo musu mutumin ƙauye kansa haka a hargitse ba ba ba shiri kuma yana da kakkausan murya yana magana yana jin karan muryarsa ba a fahimtar me yake cewa ya zo ya kwantar da taguwarsa a masallaci sannan ya zo ya tambayi sahabbai ayyukum ibn abdul ayyukum ibn abdul muttalib cikin ku wane ne dan gidan abdul muttalib bai gane annabi ba sai suka nuna masa shi to kaga annabi ba da wani wata miza da yake bambanta kansa da da sahabbai in yana zaune cikin sahabbai in dai ba ka san shi ba za ka gane shi ne annabi ba ko ka ga wata hasken annabta ko wani abu kuma ba kowa yake Allah yake bashi wannan ilhama ba ana baya sa wata sutura da ta bambanta da ta sahabbai sabanin sarakuna yanzu ai kana zuwa fada sai an nuna maka wannan sarki ne kana bukata baka bukata kana zuwa fada ka gane sarki baka bukata sai an nuna maka shi kujeransa daban suturansa daban rawaninsa daban to ba haka annabi yake ba haka kuma kana zuwa fadar shugaban kasa ko ko fadar 'yan majalisa kana gane shugaban majalisa kana gane shugaban kasa da sauran abubuwa irin wannan to amma shi annabi in yana zaune cikin sahabbai in ka zo majalisinsa ba ka gane wannan shine annabi wannan kuma sahabbai ne shi yasa da ya zo cewa ne ne dan gidan abdul muttalib suka nuna masa annabi sai ya zo wajen ya zo kusa da annabi sai ce zan yi maka wasu tambayoyi kuma ho zan tsananta tambayoyin ho zan tsananta da aka dai ayi hakuri da ni ce ni sa'iluka fa mushaddidun alayka al-mas'ala zan tsananta tambayar akan ka fala tajid fala tajid alayya fi nafsika da aka kada ka ji damuwa a kaina a cikin zuciyarka annabi ce idi tambayar da kake so shine ya tambaye ce ina haɗa ka da Allah ka gaya min gaskiya tsakaninka da Allah Allah ne ya aiko ka zuwa ga mutanen duniya gaba ɗaya an shi duka billah Allahu arsalaka ila nasi kullihim Allah ne ya aiko ka zuwa mutane duka wanda bai ce na'am ci an shi duka billah ina haɗa ka da Allah Allahu amaraka an nusalli an nusalli khamsa salawatin fil yawmi wal layla Allah ne ya ce mi salloli biyar a dare da yini annabi ce eh قال اللهم نعم قال يجي قريكوا يجي أنشدك بالله الله أمرك أن تأخذ من أموال أغنيائنا فترده على فقرائنا ألا نيجي كربدوك ير مودا تم كما يدشي زوا قتلك مؤمط ينزك النبي يجي اللهم نعم تأشرك بالله إنا حدا كدا الله الله أمرك أن نصوم هذا الشهر من من اثني عشر شهرا ألا نيؤمر جيك ما أزمتي ونن وتن daga tsakankanin watanni goma sha biyu da wuce Allahumma na'am ya sake cewa an shuduka an shuduka an shuduka billah ina hada ka da Allah Allahu amaraka anna hujja hazal minna hazal baita min istata ilayhi sabila Allah ne umurce ka mu ziyarci wannan dakin ga wanda ya samu iko annabi ya ce Allahumma na'am sai ya ce to inni qad amantu wa saddaqtu to ni ko hakika na yi imani kuma na gaskata yace kuma wa ana dhiman bin sa'laba ya ce kuma ni ne jimam bin sa'alaba suna jin shi dai amma ba su san shi ba to dai kuma wajen mutanensa shine ya zo yana ce Allah wadaran lata da uzza mutanen suka ce kai yi hankali maka tsoron su shafa maka cutar kuturta da sauransu ya ce me za su yi Allah wadaran su ya ce ni na zo muku da wani addini daga annabin gaskiya kaza kaza kaza ya ba su labari ba wanda ya yammaci cikin mutanensa sai da ya musulunta mazansu da matansu duk suka karɓi musulunci to kaga ya shahara da wannan to kaga an san shi a matsayin sahabi saboda me saboda shaharansa shi ma ukasha bin muhsin shi kuma baku bukatar ai sai na baku kisa ukasha bin muhsin baku bukata wanda annabi ya ce akwai mutum dubu saba'in za su shiga aljanna ba tare da hisabi ba za su shiga aljanna ba tare da hisabi ba sai ce ya annabi ka roƙa mun Allah ya sa ni daga cikinsu sai annabi ya ce kana daga cikinsu wani sahabi shi ma sai ya zaba da shi ni ma a roƙa mun sai annabi ya ce okashi ya riga ka shine kuma wanda ya ce annabi lokacin da ya zo zai bar duniya ya ce duk wanda ya san ya dake shi ko ya ya masa wani abu cikin rashin sani ya faɗa dan ya zo ya rama to shine shi okashi ya ce eh wata rana ya taɓa ya daki taguwarsa sai bulalan ta same shi a nan gefen cikinsa ina son a ba shi ya rama to shi ne kuna da jin kistar ne tana da tsawo ban san in tsawaita shi da sai da annabi na ce yanzu yara ma ya ce to aini lokacin da ka same ni babu riga a jikina haka nima so nake sai an kware eh, sai ka kware riga nima in in- in rama ba riga annabi sai da yayi mayafinsa sai sai ya sumbaci jikin manzon Allah shi bukatar sa dai jiki- jikinsa ya taba jikin manzon Allah sosai to kaga ya shahara da da da wa'in da wa'innan isoshin to akwai sahabban da suka shahara ta irin wa'innan hanyoyin su shahara da wani tarihi ko wani abu da ya faru jim ikhbaru sahabi sahabi ya bada labari cewa wani sahabi ne dal ikhbaru siqatin min at-tabi'in a samu wani siqa daga cikin tabi'ai ya bada labari cewa wani sahabi ne na biyar ikhbaruhu an nafsihi in kana adlan shi sahabin da kansa ya bada labari game da kansa ce ni sahabi ne amma in ya kasance adali wa kanat da'awahu mumkina kuma ya kasance wannan da'awar tasu tashi mai yiwuwa ce zai iya ya zama sahabin to idan yayi da'awar kuma ya zama adali ne ana yarda da shi a matsayin sahabi ya sa lamba a ce wa zalika ka an yadda is-suhba qabla mi'ati sanatin min ba'di wafatihi sallallahu alaihi wasallam kamar yayi da'awar sahabantaka kafin shekara 100 daga bayan rasuwar manzon Allah kafin shekara 100 daga bayan rasuwar manzon Allah saboda hadisi na manzon Allah da yake wa sahabbansa daga yanzu da yake magana zuwa shekara 100 nan gaba ba za a samu koda mutum ɗaya da yake raye ba cikin wanda suke raye a yanzu an gane kenan wan- wanda suke nan daga lokacin da manzo Allah ya magana har zuwa lokacin da shekara 100 ya ce ba za a samu kowanne mu a raye ba to kaga duk wanda zai zo ya ce bayan shekara 100 sahabi ne ya ce shi sahabi ne sai a ce a ba haka sai a karyata shi amma idan da'ahu fi zamanin mutaakhir amma idan yayi da'awar sahabantaka a wani zamani wanda yake bai kai shekara 100 ba ko ko kuma amma idan idan da'ahu fi zamanin mutaakhir idan yayi da'awa a zamanin da ya wuce shekara ɗari- ya wuce shekara 100 fala yuqbalu khabruhu to ba a karban labarinsa yace mislu misalin wani mutum da ake kiransa ratanul hindi wani ana ce masa ratan alhindi fa innahu da'a suhba shi yayi da'awar sahabantaka yace shi sahabi ne ba'da ba'da ba'da me ba'da tis- ba- ba'da ba'da 600 lil hijra bayan shekara 600 da hijira manzo Allah sai bayyana yace shi shi sahabi ne wa fil haqiqati shaykhun dajjal wanda ce bisa ga hakika kuma shi tsohon dujal ne kama kala anhu zahabi kamar da zahabi ya faɗa game da shi fil mizan ka duba al mizan juz'i na biyu shafi na 50 da shafi na 45 mizanul i'tidal dan haka a wani hanyoyi guda biyar da su ake ake gane sahabi mun fahimta ta'jilu jami'us sahaba adalcin gaba ɗayan sahabbai adaltar da su mayar da su dukkaninsu su zanto adilai والصحابة رضي الله عنهم صحابي الله يددسوا كلهم عدول دكنا سوء عدلين سواء أبنا آه، سواء من لا بس الفتن منهم أولى سواء wanda ya shiga cikin fitin fitintunan nan da suka faru daga cikin su ko wanda bai shiga cikin su ba fitintunu da suka faru bayan wafatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama irin fitina ta siffin da irin yaƙi da ya faru na na jamal waƙatu jamal da waƙatu siffin waƙatu harra da sauransu da fitintunu irin wannan da suka yi ta faruwa lokacin ibn zubair abin da ya faru tsakanin ibn zubair da hajjaji da abubuwa dai da yawa sun faru to sawa wanda ya shiga cikin wa'annan fitintunun ko wanda bai shiga ba in dai sahabi ne to dukkanin su adalai ne mun gane ko da an same shi da wani kuskure wannan baya cire shi daga adala kuskurensa zai narke cikin dubban alkhairansa wa hada bi ijma'i man yu'tadda bihi man yu'taddu bihi wannan kuma bisa ga ijma'in waɗanda ake lissafi da su a cikin malamai duk wanda kaga ya saba ma wannan to ba a lissafi da shi wa ma'ana adalatihim ma'anar adalcin su kuwa shine an ai tajannubuhum an ta'ammudil kadhibi fi ruwaya shine nisantar su game da gangancin kirkiran ƙarya a wajen ruwaya shine a- abinda ake nufi da adalar kenan wato mutane ne wanda ba sa gangancin kirkirar ruwaya ta ƙarya su jingina wa manzan Allah saboda su suka san hadisin nan da manzan Allah ya ce duk wanda ya kirkira min ƙarya da gangan ya to samu wa kansa gurin zama a cikin jahannama sun san da wannan haka ba wanda zai yadda ya gangancin kirkirar ƙarya ya jingina wa annabi shi yasa adalai ne duk abin da suka faɗa suka jingina wa annabi to an san cewa gaskiya ne an gane suna nisantar kirkiran ƙarya a cikin ruwaya wal inhiraf fiha da karkacewa inhirafi karkacewa a wajen ruwaya a karkacewa gaskiya biltikabi ma yujibu adam qabuliha ta hanyar aikata abin da yake wajabta kin karbar ruwayar ba su ba a samu su da irin wannan a same su da karkacewa su aikata abin da yake wajabta rashin karbar ruwayarsu ba a samu su da wannan a samu sahabi yana ƙarya ko a samu sahabu yana wasu abubuwa wanda za su wajabta ƙin karɓar ruwayarsa mun fahimta to su adalai ne ta nan ɓangaren ba a samu su da wannan fayantiju an zalika qabulu jami'i riwayatihim min ghairi takallufin takallufil bahthi an adalatihim to abinda zai haifu abinda zai biyo bayan wannan bayan mun riga mun tabbatar da cewa su adalai ne to abin da zai biyo bayan wannan abin da zai faru wato natijar da za mu samu sakamakon da za mu samu an dalika daga wannan shine qabulu jami'i ruwayati karbar dukkanin ruwayoyinsu sahabbai min ghairi takallufil bahsi an adalatihim ba tare da mun je mun wahalar da kanmu ba wajen binciken adalcin su cewa wannan sahabin da ya faɗi bari mu je bincika mu gani adali ne ko ba adali bane an hutar da mu da wannan sabanin wanda ba sahabi ba dole mu je mu yi bincike akan adalarsa amma shi sahabi ba bukatar wannan ana cewa sahabi ne to shikenan sahabi ya rawaito to magana ta kare wa man labasa alfitani minhum wa man la wadda duk wanda wa man labasa alfitana al al al al alfitana minhum duk wanda ya shiga cikin fitintunin nan daga cikin su yaje ya shiga akai tare da shi akai wannan yaƙe yaƙen tare da shi يحمل أمره على الاجتهاد الم... على, على... على الاجتهاد المأجور فيه لكل منهم to ana ɗora al'amarinsa a kan ijtihadi wanda ake bayar da lada a cikinsu ga kowanne daga cikinsu da wanda ya daidai da wanda ya kuskure cikinsu za a bashi lada domin kowanne ya yi aiki ne da ijtihadi sawa'un wanda ya shiga wancan bangaren ko wanda ya shiga wannan bangaren da suka yaƙi juna kowanne da ijtihadi ne ya shiga bangaren da ya shiga yana ganin bangaren da ya shiga shi fi zama daidai shi yake kan gaskiya to ko da an samu wanda yake nan bangaren shi ne ya dace da daidai wanda yake nan bangaren shi ne ya dace da kuskure to bisa ka'ida ta ishtihadi mun san cewa wanda ya ishtihadi ya dace lada biyu wanda ya ishtihadi ya kuskure kuma mai lada guda kaga wannan ba zai sauke su daga adala ba me yasa zamu musu wannan tahsinan lidhanni bihim domin kyautata zato game da su لأنهم حملة الشريعة ثم سوني ما دوكا شرع su suka ɗauko shari'ar suka kawo mana in mun lalata su mun fasikantar da su ko mun kafirta su yadda 'yan shi'a suke da sauransu kaga shari'ar ma za ta samu matsala su ne wanda suka ɗauko shari'ar wa khairul qurun kuma su ne mafi alkhairin karnin nuka wanda maza Allah ya faɗa khairun nasi karni summa allazina yalunahum summa allazina yalunahum yace aksaruhum hadisan wanda suka fi yawan hadisi daga cikin su shine khamisan gaba ta biyar ko wanda suka fi yawan hadisi daga cikin su sittatun min al-muksiri yace sittatun min al-muksiri guda shida daga cikin wanda suka fi yawan hadisi sahabbai wa hum ala tawali wanda su ne kamar haka ɗaya bayan ɗaya awwalan na farko abu huraira kowa zai faɗe shi da gurgudan yawan hadisinsa na farkon su abu huraira radiyallahu anhu abu huraira روى أربعة وسبعين وثلاثمائة وخمسة آلاف حديثا يروي حديثي دبو بيرد دريئكو دا سبعين دهولو وروى عنه أكثر من ثلاثمائة رجل wanda kuma suka yi ruwaya daga gare shi sama da mutum 300 almajirai wanda suka yi ruwaya daga gare shi sama da mutum 300 ba sai na biyu ibn umar shine yake bin sa wajen yawan hadisi shi kuma rawa salasina wa tis'ami'atin ko wa alfaini hadisan haka ne ya rawaci hadisi a 2630 2630 jim na uku shine anas bin malik anas dan malik radiyallahu anhu anas dan malik shi kuma rawa sittatan wa samanina wa mi'atain wa alfaini hadisa ya rawaci hadisi 2286 haka ne sai dal ta hudu aisha tu ummul mu'minin aisha ita ce ta hudu wajen yawan ruwayar hadisi ita kuma ta rawaci abin nan rawat asharatan wa mi'atain wa alfain ahadis ta rawaci abin nan hadisi dubu biyu da ɗari biyu da goma haka ne sai na biyar ibn abbas ibn abbas shine na biyar wajen yawan hadisai shi kuma rawa sittina wa sittami'atin wa alfa hadisan ya rauci hadisi 1660 na shida saiwa jabir bin abdullah jabir dan gidan abdullah radiyallahu an shi kuma ya rauci hadisi nawa 40 wa 500 wa alfa hadisi hadisi 540 wannan su ne guda nawa guda shida akwai ɗayansu na bakwai wanda shi ma ya rawaito sama da hadisi dubu ɗayansu wanda sauran banda wa'annan sauran duk ƙasa ga dubu suka rawaito wannan guda bakwai su ne suka rawaito hadisi sama da dubu na bakwai ɗin wanda malam bai kawo anan shine sa'ad bin sa'ad bin malik bin sinan abu sa'id al-khudri wanda muka fi sani da abu sa'id abu sa'id al-khudri ya rawaito hadisi dubu ɗaya da ɗari ɗaya da saba'in 1170 shine na bakwai ɗinsu wajen ruwayar yawan hadisi wani mai hikima ya wake su a cikin wasu baituttuka ya ce saba'un min as-sahabi fawqa al-alf qad naqalu min al-hadisi an al-mukhtari khayr mudar abu hurairatu abinna abu hurairat abu abinna abu hurairata sa'adun jabirun anasun siddiqatun wa ibn abbasin kaza ibn umar ya ce bakwai daga cikin sahabbai kowanne ya rawaito sama da hadisi dubu daga zababban nan yana nufin manzan Allah khairi mudar mafi alkhairin kabilan mudar na farkon su abu hurairata sa'adun shine sa'ad bin sinan abu sa'id al-khudri jabirun sa'adun jabirun jabir da abdullah anasun anas bin malik siddiqatun na aisha wa ibn abbas da abdullah da abbas yace kaza ibn umar sannan da ibn umar ibn umar to ya kawo guda shida nan malam na bakwai din shine wa sa'ad bin malik bin sinan al-khudri abu sa'id al-khudri wannan su ne suka rawaito sama da hadisi dubu kowannen su sadisan na shida aksaruhum futiyan wanda suka fi yawan fatawa a cikin su wa aksaruhum futiya wa aksaruhum futiyan turwa abu abana huwa ibn abbas wanda ya fi su yawan fatawoyi da ake ruwaitowa shine abdullahi ibn abbas duk ya fi sahabbai yawan fatawoyi da ake ruwaitowa summa kibarul ulama kibaru ulama sahaba daga shi kuma sai manya manyan malaman sahabbai manya manyan malaman sahabbai wa hum sitta wanda su guda shida ne kama qala masruq wanda masruq ya fada yace intaha ilmu sahabati ila sitta ci ilimin sahabbai ya tike zuwa ga sahabi guda shida ya ce umar ibn al-khattab kenan wa ali bin abi talib wa ubay bin ka'ab wa zaid bin thabit wa abi darda wa ibn mas'ud su shida kenan ya ce sun mantaha ilmu sitta sannan sai ilimin shidan shi kuma gaba ɗaya sai ya tike ila aliyin zuwa ga na ali wa abdullah bin mas'ud da kuma abdullah bin mas'ud radiyallahu anhu to wannan su ne suka aka fi samun yawan fatoyi daga gare su bayan abdullahi da abbas manhumun abadila gaba ta bakwai su wane ne abdaloli ni dai da hausa haka zan ce in hausan ta yi in ba ta yi ba oho abdaloli su ne al'abadila al-muradu bil abadila bil asli man ismuhum abdullah wanda ake nufi da al'abadila abdaloli a asali su ne wanda sunansu abdullahi min sahaba daga cikin sahabbai a asali ana nufin duk wanda sunansa abdullahi ya shiga daga cikin al'abadila ويبلغ عددهم نحو 300 صحابي عددين سو كما يا كي كسان صحابي 300 صحاب صحابي masu suna Abdullahi Abdullahi sun yi kusa kai 300 an gane lakin al-murad bihim huna amma abinda ake nufi da su anan arba'atun min as-sahaba wasu sahabbai guda guda hudu ake nufi in aka ce al-abadila to ana nufin wasu sahabbai guda hudu kulluhum minhum ismuhu abdullah kullun kullun minhum kowanne daga cikin su sunansa abdullahi wa hum wanda sune na farko abdullahi bin umar ba na biyu abdullahi bin abbas jim abdullahi bin zubair dal abdullahi bin amr bin al-as radiyallahu anhu sai ce wal mizatu li haula bambancin da wa'annan suka samu daga sauran har yasa aka keɓance su da abdalanci ake ce musu al'abadila abinda ya janyo aka keɓance su daga sauran abdalolin aka ce wa'annan guda hudun su ne abadila in an yi itlaki annahum min ulama sahaba saboda su suna daga cikin malaman sahabbai allazina ta'akhkharat wafatuhum wanda rasuwar su ta zo daga karshe wanda su ne na karshe karshen wanda suka mutu hatta hatta hatta wannan hatta ti abannan hatta hatta tija ila ilmihim har sai da aka bukatu zuwa ga iliminsu wana sai suka, suka, suka rayu zuwa karshe-karshe wanda ba su yi saurin rasuwa ba har sai da zama wato mutanen da suka yi zamani da su sun bukatu zuwa ga iliminsu fakara lawan hazihi mizatu wa shuhura sai zama suna da wannan bambancin daga sawa da wannan shaharar fa'iza shtama'u ala shay'in min al-fatwa to su hudun nan idan suka yi ijma'i akan wani abu na fatawa qila hadha qawlul abadila sai a ce ai wannan ra'ayin abadila ne wannan fadar abadila ce zaka ba a ja da ita saboda sahabbai ne gaba ɗayan su abdaloli guda hudu sun yi ittifaki to sai kaga ana jinjina wa magana ana wannan qawlul abadila ne to shi yasa sai aka keɓance su da wannan lakaban al-abadila su guda hudu ne adadus sahaba yawan adadin sahabbai laisa hunaka ihsa'un daqiqun li adadin sahaba ba wani lissafi wanda yake a wani iyakantacce wanda yake tabbatacce takamaimi wanda zai haddade iya iya yawan adadin sahabbai lakin hunaka aqwalu li ahli ilmi sai akwai wasu maganganu da malaman ilimi suka yi yustafadu minha annahum yaziduna ala mi'ati alfi sahabi abinda ake fa'idantowa daga waɗannan maganganun cewa sahabbai sun ƙaru a kan sahabi dubu ɗari yawansu ya fi dubu ɗari wa ashharu hadhihi al-aqwal mafi shaharar waɗannan maganganun qawla abi zur'a ar-razi fadar abu zur'at abu zur'at abu zur'at ar-razi yace qubida rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala mi'ati alfin wa arba'ata ashara alfan min as-sahaba an karbi ran manzon Allah a wato an karɓi ran manzon Allah sallama an mi'atin an abin an mi'ati alfin akan sahabi ko kuma daga sahabi dubu ɗari wa arba'ata ashara alfan da kuma dubu goma sha hudu dubu ɗari da goma sha hudu minas sahaba ma'ana ya bari kamar ka ce waɗanda ya bari bayan rasuwar manzon Allah kenan ba a yi lissafin ko kuma ya rasu a kan yawan adadin sahabbai kenan na mana iya haɗa ma da wanda suka rasu da wanda suke raye ba a samu dalilin da ya nuna banda wanda suka mutu kenan ya rasu dai da yawan adadin sahabi nawa dubu ɗari da goma sha hudu na faɗa daidai ko dubu ɗari da goma sha hudu mimman rawa anhu wa sami aminu daga sahabban da suka yi ruwaya daga gare shi kuma suka saurara daga gare shi kaje ka diba at-taqrib ma at-tadrib juz'i na biyu shafi na 220 gaba ta tara adadu tabaqatihim adadin tabaqokin su matakan hawa hawan su su ma tabaqa tabaqa ne su sabbai yace ukhtilafa fi adadi tabaqatihim an yi sabani wajen yawan tabaqokin su faminhum man ja'alaha bi'tibari as-sabqi ila al-islam daga cikin sahabbai akwai wanda ya sanya tabaqokin ta hanyar lura da wanda ya riga zuwa wanda ya riga shiga musulunci wanda ya riga shiga musulunci su suke da tabaka ta farko awil hijira ko kuma wanda ya riga yin hijira awil mashhudi ko أو أبنى أو, أو شهود المشاهد الفاضلة ko kuma wanda ya halarci yaƙoƙa masu falala irin yaƙin badar yaƙin uhud da sauransu sai a fifita su akan wanda ba su halarci irin wannan yaƙoƙin ba wa minhum man qassamahum bi itibari bi itibarin akhar daga cikin ko malamai akwai wanda ya karkasa tabukokin su ta hanyar wani abin lura daban ba wannan da muka ambata ba fa kullun qassama hasaba ijtihadihi kowane malami ya karkasa su ne da gurgurdan ijtihadin sa qasamahum qassamahum wa kullun qassamahum hasaba ijtihadihi kowannen su daga cikin malaman ya karkasa su ne tabaka tabaka da gurgurdan ijtihadin sa alif na farko fa qassamahum ibn sa'ad hamsa tabaqatin ibn sa'ad ya kasa su tabaqa gida tabaqa biyar yana littafi at-tabaqatul kubra sunansa muhammad bin sa'ad bin mani ya rasu a shekara ta 230 ya karkasa su tabaka biyar wa qassamahum al-hakim isnai ashara tabaqa al-hakim an-naisaburi sunansa abu abu muhammad al-kunaysa abu abdullah muhammad bin abdullah al-hakim an-naisaburi ya rasu a shekara ta 405 shi sai karkasa su gida goma sha gida goma sha biyu tabaka goma sha biyu ya karkasa su tabaka goma sha biyu a gurguje na ga lokacin ku ya kare ya karkasa su da tabaka ta misali kamar ya fara da khulafa'ur rashidin wanda suka fara shiga musulunci sannan sahabban da suka musulunta kafin mutanen maka su yi shawaran kashe manzan Allah sannan kashi na uku wanda suka yi hijira zuwa habasha sannan kashi na hudu wanda suka ashabul aqwatul ula na gaba ashabul aqwatul saniya daga nan sai awwalul muhajirin alladhina wasalu ila ila annabi sallallahu alaihi wasallam abanna بقباء قبل أن يدخل المدينة wanda suka iske manzan Allah Quba sai wanda suka halarci yakin Badar sai wanda suka yi hijira tsakanin Badar da Hudaybiya sai wanda suka halarci Bai'atu Ar-Ridwan sai wanda suka yi hijira tsakanin Hudaybiya da Fathu Makka irin su Khalid bin Walid irin su Amr bin Al-As sai wanda suka musulunta bayan Fathu Makka sai kuma yara ƙanana wanda suka ga manzon Allah cikin sahabbai haka ya karkasa su dai gida goma sha nawa gida goma sha biyu to wannan kowa ya faɗa da gurgurin ishtihadinsa na goma a gurguje afdaluhum mafi falala daga cikin sahabbai afdaluhum alal itlaq wanda ya fi su falala alal itlaq gaba ɗaya babu kaidi shine abubakar as-siddiq abubakar siddiq summa umar radiyallahu anhu sannan sai umar wannan bi ijma'i ahli sunnah wanda bisa ga ijma'in malaman sunna summa usman summa ali daga nan sai usman sai ali ala qawli jumhuri ahli sunna wannan akan ra'ayin jumhur na ahli sunna cikin ahli sunna akwai masu fifita ali akan usman amma jumhur suna gabatar da su da gwargwadon khalifanci mun fahimta summa tamam summa tamamul ashara sannan sai guda goma nan wannan su suna daga ciki kun gane wayannan guda hudu suna daga cikin al'ashara to sai ka ɗauko guda shida sai ka haɗa to su ne mafiya falala bayan wa'innan sun ma ahalu badar sannan wanda suka je yakin badar sun ma ahalu uhud sannan wanda suka je yakin uhud sun ma ahalu bai'atul ridwan sannan sai wanda suka halarci bai'atul ridwan na sha ɗaya a gurguje awwaluhum awwaluhum islaman wanda ya riga su musulunta gaba ta goma sha ɗaya farko wanda ya fara musulunta a cikin sahabbai alif na farko minar rijalil ahrar daga cikin maza yantattu wanda ba bayi ba abubakar siddiq radiyallahu an ba mina sibiyan cikin yara ali bin abi talib radiyallahu an jin minan nisa'i a cikin mata khadijatu ummul mu'minin radiyallahu anha dal minal mawali daga cikin yantattun bayi zaidu bin zaidu bin harisa radiyallahu an wato khamisan ko kuma ha gaba ta biyar na biyar minal abid daga cikin bayi shine bilal bin rabah radiyallahu an ya musulunta kafin a yanta shi gaba ta sha biyu a gurguje akhiruhum mautan sahaban da shine na karshe a mutuwa wanda shine na karshe shine abu tufail amir bin wasila al-laisi sai ka rike shi da kyau don wata rana na taba cin keke da wannan keke wani yasa keke tambaya ni kuma na taba jin wani malamin mu ya faɗa na rike duk wanda ya ba da amsar sahabin karshe da ya rasu zai ba shi keke aiko sai na fada shi muka dan gane da keke to kai ma ka rike mai wani kai ka ci mota wani malamin mu ne ya sa keke sai ku na kwashe keken wariya maka na ci ai wani malamin mu ne abu tufail amru bin wasila allaisi mata sanata mi'atin bi makka al-mukarrama ya rasu a shekara ta 100 a makkatul mukarrama wa qila wasu suka ce aksaru min aksaru min zalik ya rasu sama da shekara 100 ma daga hijira wato bayan shekara 100 da hijira wato daga hijiran manzon Allah sallallahu alaihi da an faɗa ka karkace kuma ya saba wancan hadisin shi wannan hadisin ba manzo Allah ya faɗe shi bane a ranar hijira kenan ba a ranar hijira ya faɗe shi ba lantana ka ce to ai an wuce shekara 100 da annabi ya faɗa kenan ba abin mamaki bane ya zama bayan shekara 100 daga hijira na wasu sun ce ya wuce shekara 100 bayan hijira sannan ya rasu sun ma'akhiruhum mautan qablahu sannan wanda ya mutu daga karshe kafin sa Anas bin Malik shine Anas bin Malik tufiya sanata 93 bil Basra ya rasu a shekara ta 93 a garin Basra sai gaba ta karshe ta 13 asharul musannafati fihi mafi shaharar littattafai da aka wallafa game da sanin sahabbai alif na farko al-isaba fi tamyiz sahaba na ibn hajar al-asqalani na biyu sai usdul ghaba fi ma'rifati fi ma'rifati sahaba na ali ibn muhammad al-jazari al-mashhur ibn al-athir wanda yafi shahara da ibn al-asir sai na uku al-isti'ab ko al-isti'ab fi asma'il ashab na ibn abdul bar rahimahumullahu ta'ala Allah ya ji kansu da rahama baki daya zama na ce muku zan bi karatun a gurguje dai in zo karshen gabar dai ita ce dai gaba mafi tsawo sauran gabobin ba su da tsawo da fatan abu da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada rashin ƙarin bayani da ba a yi ta samu ba a guri guri sai a yi haƙuri insha Allah سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمه الله